فبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين
أعوذ بالله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد أنقوى مسلمين da muka tattaru a wannan wuri masjidin muhajirin ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana asabar ɗaya ga watan zulkaida hijiran manza allah sallallahu alaihi wasallam daga marka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da shirin ga watan biyar miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2024 don tunatar da kaina da kuma yan uwa wani lamari na addinin musulunci wanda an kasance a duk irin wannan lokacin a wannan ranar ana gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalis wannan satin kasancewa malam mai tafsiri benin ganin ka a bar wurin ba komi ya ce a zo a yi wata kalma wadda za ta maye gurbin tafsirin da aka saba yi kowane sati ganin mafi yawancin masu zuwa wannan majalisi ɗalibai ne na ilimi ko kuma bayan allah ne wanda sun dukufa a kan addini sun dukufa da kawuwansu wajen tsayawa a kan gaskiya wannan yasa abinda zan yi magana a kan shi yana da alaka da ɗaliban ilimi da kuma masu ƙoƙarin riko da dokokin allah subhanahu wa ta'ala da kuma addinin shi da haka mu sani cewa tsayawa da jagircewa a bisa gaskiya to shi ne kai matuƙa wanda mutanen kirki masu gaskiya suka ɓata duk lokacinsu da suka yi a duniya don shi saboda shi ɗai ne mutum zai yi ya samu cirara na gobe alkiyama a wannan ne suka yaƙi sarransu a kan wannan ne suka yaƙi zukatansu ya dace mu yi tunani balle ma mu ɗaliban ilimi ko kuma wa'anda suke ruko da addini ruko na gaskiya ya dace mu sa hankalin mu yi tintintini a cikin wani hadisi wanda mafi yawancinmu mun hardace wannan hadisi ko kuma muna yawan sauraron wannan hadisi hadisin da imamu turmizi ya yi ta hadisin anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din ya mai zuya zikata ya mai sauya zukata ya mai cancanta zukata ka tabbatar da zuciyata a bisa addininka anas tsira da yarda allah su ƙara tabbata a gare shi sai mamaki ya ce ma manza allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah amanna bika wa bima jita bihi fa hal tafafu alaina mun yi imani da kai kuma mun imani da abin da ka zo mamu da shi wannan shi ne kai matuka wajen cika mutum mai imani imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma imani da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi a tunanin anasu wanda ya yi wannan to ba a ji mai tsoron komi tun da ya riga ya karɓi addinin musulunci kuma yana riko da abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi shi ya sayi mu manzan Allah wannan tambayi ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ji mu tsoro ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am e lalle tabbas ina ji muku tsoro saboda ya ce innal quluba bayna usbu'aini min asabi'illahi yuqallibuha kayfa yasha lalle su zikata suna hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala suna tsakanin in yatsun Allah guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama kenan wannan ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji masahabban shi tsoro kuma ya kasance shi karan kan kanshi tare da cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa shi ya kasance masumi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saba ma Allah kuma cikin tayyar da lamuran shi idan ya yi kuskure kan wani abu kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mushi wannan abin da ya kuskure ne ya gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mushi abin da ya yi da ma wanda bai yi ba da wanda ya jinkirta da wanda zai yi a nan gaba amma tare da haka nan sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan yin wannan addu'a saboda ya ce zikata suna hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala suna tsakanin 'yan yatsun shi yau ko mutum aka ce ga wani abu bisa 'yan yatsun shi guda biyu yana jujjuya su yana wasa da su ka san babu abun da ke da sarnin waɗuwa ko yake da saukin ya waɗi kamar wannan abu da wuya ma yake zaunawa bisa kan yatsu balle kuma ana jujjuya shi wannan ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci masahabban shi tsoro sai yake yawaita yin wannan addu'a don su yi koyi da shi su ma su dinga yi yana idan manzan Allah ya kasance yana ji masahabban shi tsoro tare da cewa wa'annan sahabban su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yarda da su kamar yadda Allah ya ke cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su malaman tarihi suke cewa sama da mutum dubu ishirin wasu suka ce sama da mutum dubu goma ne suka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su baki ɗayansu kenan waɗannan mutanen ne amma ake ji musu tsoro suna rike da wannan addinin ake ji musu tsoron kai ya kurce musu ake gaya musu da su yawaita yin wannan addu'a waɗannan sahabban ne wani daga ɗaya daga cikinsu da ya yi laihi umar ya zaburo ya ce ka bari in bugi wuyan wannan munafiki saboda manza Allah ya shirya zuwa yaƙi wannan bawan Allah sai ya aika wata mace da saƙo ya gaya makawunai amma manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi ka bar shi ba mamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya diba a cikin zikatan wa'anda suka halarci yakin badar ya ce musu ni na gafarta muku ku aikata duk abin da kuka gada ma waɗannan su ne su ne wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a zage su saboda ɗayan mu da zai mallaki dutsen Uhud zinari ya yi kyauta da shi baki ɗai to ba zai kai mudu ɗai ba da ɗayan su ya bada a wancan lokaci kenan waɗannan bayan Allah wanda a cikinsu ne aka yi ma wasu albishir da aljannatin suna rayu a cikinsu ne allah subhanahu wa ta'ala ya gayi da yawa daga cikinsu ya ce ya yarda da su kuma su ne wanda manzan allah ya ce kama allah ya diba zukatansu ya ce su aikata abin da suka ga dama allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu sanin mu ne cewa sama da sahabi 300 ne suka halarci yakin madara amma tare da haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji musu tsoro kuma yake umartar su da su dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya tabbatar da kawunsu ya tabbatar da digadigansu akan wannan addini to idan ya kasance waɗannan ana ji musu tsoro to mu a yanzu da muke rayuwa a wannan zamanin ba tsoro za a ji mu ba kuka za a dinga yi mana saboda muna rayuwa a cikin zamanin da fitintunu sun yawa a cikin musibu muna rayuwa a cikin zamani mai ban tsoro da haka a wani hadisin hadisin abi huraira radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mali fitanan takita ilayhi muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya imam muslim ya yitar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habban shi tun a wancan lokacin yake ce musu su yi gaugawa su yi gaugawa ga yin ga yin aiki wanda yake aiki na bare saboda fitintunu wanda za su zo yace kamar wani yanki ne na dare wanda yake mai tsananin duhu tsaba fitintunun wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira mutum zai wayi gari yana mu'mini amma ya mareci gari yana kafir Allah subhanahu wataala yi ma musari yace aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira ko kuma ya mareci gari yana mu'mini amma ya wayi gari kayan sai ya tawaye ya zama kafir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya yana sayar da addinin shi da wani dan abu wanda bai taka karya karya ba na duniya kan shi zai barin abun da yake na tsayuwa da yake a bisa dokokin Allah subhanahu wataala kan shi zai ganin gaskiya amma ya san ta ya kauce mata kanshi zai barin yin aiki da gaskiya ko kuma kanshi zai murɗe wani abu na addini ga wuciya tsayayya ya san yadda take amma saboda wannan dan abin da zai samu na duniya za ka gani ya kau da kai ya san gaskiya amma ya ki aiki da ita wannan so da yawa ana samun shi a cikin ɗaliban ilimi ana samun shi a cikin wa'anda suka nassaba kansu da ilimi da kuma malinta mutum ya san gaskiya amma saboda yana ganin wani abincin shi zai kare ko kuma wani dan abu da ya saba samu zai tsaya amma sai ya kauce ma wannan gaskiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bi udinahu bi aradin min ad-dunya wani tsaba fitintunu kamar yanzu yanayin da muke ciki wanda muke rayuwa balle wanda suke dauke da manyan wayoyi muna ganin yadda malamai suka shiga rudani kullum mafi yawanci wasu ma sun bar karantarwa sun koma bancin rikice-rikice da kare ra'ayikansu da kare sarransu ba abin da suke wanda za ka tsare shi kan mi yake ta zage-zage ba yana yi ba ne wai don addinin allah subhanahu wa ta'ala ya samu ci gaba kan mi kullum ka zamna wajen karatunka kawai za ka ɗauko kurakuran wasu ne ka zo ka zamna ka yi ta gai wani kuskuren ma bai kai kuskure ba za ka gani har rasa yanzu wa ake maranti wa ake zuwa a ce bai yi daidai ba ma an rasa kowa wani yana da kes yana da matsala tsakanin shi da wani ba maki tun da suka yi karatu na yaranta to yanzu sun mai da majalis ɗinsu na karatu wajen kowa ya zo ya yi abin da ya gana to dukkan waɗannan suna cikin fitintunu na ƙarshen zamani wanda manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake gani ne za ka gani wani zai yi wata magana bai sani ba wannan magana ta hidda shi daga addini bai sani ba kamar yadda a wani hadisin manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani ku zai yi wata kalma bai ba ta muhimmanci bai ma san yayi ta ba amma wannan kalmar ta jewa shi a cikin wuta tsawon tsani dubunnai kenan dukkan waɗannan suna cikin fitintunin zamani wanda mafi yawanci masu wadawa cikinsu malamai ne da kuma ɗaliban ilimi shi yasa ya kai takaici ko ya kai abin allah wadai ko kuma abin tama wanda ya sani ya kau da kai daga sanin da ya yi wanda ya bi hanya gashi ya bi hanya addini kullum shi ne ke zuwa wajen karatu amma kuma ya ba da baya ya bar zuwa ko kuma wanda tsabar ruko da addini da ilimin da yake nema har ya kai ya ɗanɗana zaƙin imani amma kuma sai ya ba da baya ko kuma wannan rukon da yake da addini ya sake shi saboda wani ɗan abu wanda bai taka kara ya karya ba na duniya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa imani yana da wani ɗanɗano yana da wani zaƙi kamar yadda ya ce za a ta'amul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya ya ɗanɗana ɗanɗanon imani wanda ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzan Allah ne kuma ya yarda da addinin musulunci shine addini al-imam ibn taymiya ke cewa inna fid dunya janna man lam yarkuluha la yarkulu jannata al-akhirah lalle a duniya akwai wata aljanna wanda bai shiga wannan aljanna ba bai shiga aljannan lahira malai ya ce wannan aljanna ita ce jin daɗin ibada wanda mumini yake yi jin daɗin kiyaye dokokin allah subhanahu wa ta'ala wanda mumini yake yi kuma duk mumini na kirki wanda yake ƙoƙarin kare dokokin allah subhanahu wa ta'ala to ya sani yana ɗanɗana wannan zaƙin na imani yana da kwanciyar hankali yana da natsuwar da wanda ba shi ba bai da ita shi yasa kenan wanda ya dankana wannan ya koma baya to yayi asara wadda take ba ai karama ba dan haka kenan muna buƙatar kullum mu dinga yawaita wannan addu'a dan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu kuma ya dace mu ƙara sa hankali mu yi tintintini a cikin faɗa Allah subhanahu wataala da yake cewa watul alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha ka ba su labari wanda muka ba shi ayoyinmu sai ya zage daga gare su ba mamaki ya kasance daga cikin ɗaliban ilimi ba mamaki ya kasance daga cikin malamai shi ne wanda ba mamaki yake rayuwa da wajen mazaunin karatuttuka kamar irin wannan yau baiwan ga mazaunin gobe baiwan ga mazaunin allah subhanahu wata'ala ya ba shi wani ɗan abu na ilimi ya ba shi wani yanki na ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ce fansalaka minha sai ya zage daga wannan ayoyin da ya bashi malamai suka ce bai aiki da ita kamar yadda wannan ayat yadda malaman tafsiri suka kawo ta sauka ne ga wani bawan Allah wanda ake ce madan bakura wanda in za a masalta mutum da ilimi zaka ji an ce ko kai ne dan bakura Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ilimi ya bashi ilimin da bai ba wani ba kamar shi sai Allah subhanahu wata'ala don ya jarabta shi sai ya aika shi a wajen wasu mutane ya kira su Allah subhanahu wata'ala ce ban salafa min sai ya zage daga wannan ayoyin na Allah ya zage daga wannan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi fa atba'ahu shaytan fa kana min al-bawi wannan ke nuna matsalan malami idan ya zage ya bar hanyoyin Allah mafi yawanci shaidan bin shi ne ake amma malami ko ɗalibin ilimi duk lokacin da ya bar aiki da abun da yake karanta ko ya bar aiki da ayoyin Allah to shaidan ne ke bin shi saboda a lokacin shi yayi karin shaidan shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa atba'ahu shaytan sai shaidan ya bi shi dana a wannan lokacin yayi karin shaidan saboda ni ya riga shi ya sani Allah subhanahu wataala yana cewa innama yakhsha Allah min ibadil ulama masu jin tsoron Allah a cikin bayan shi wanda suka yi kowa jin tsoron Allah su ne malamai saboda me mutum yana jin tsoron abin da ya sani babu wanda ya yi kowa sanin Allah subhanahu wata'ala kamar malamai to shi malami ne ko ɗalibin ilimi ne kullum yana karantawa layi kaza ga sakamakon shi aiki kaza ga sakamakon shi amma duka tare da wannan sanin da yake da ya kauce ya zagi Allah subhanahu wata'ala ce fakanin da rabawi sai kasance daga cikin wa'anda ba su amfana da iliminsu ya kasance daga cikin kafirai ya koma cikin mutanen wa'anda aka tura shi a wurinsu ya koma tare da su wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kuɗi ne suka bashi wasu suka ce sun bashi dukiyoyi ne masu yawa kuma suka aura mai mata masu yawa wannan yasa sai yammance abinda aka turo shi yayi yammanta kwata-kwata da abinda Allah subhanahu wata'ala ya bashi na ilimi sai kasance a cikin waɗannan mutane wanda ya so da yawa za mu gani da yawa daga cikin malamai suna sauya hukunce-hukunce na Allah subhanahu wata'ala saboda wani ɗan abu da za su samu bai taka kara ya karya da yawa daga cikin ɗaliban ilimi za su san gaskiya su take ta wani ba mamaki ba don ma ya samu wani abun ba na duniya a'a kawai saboda ra'ayin wani ne ni kuma na tsani wani ba ni tare da wani don haka wannan gaske sai ya yi kokari ko ta wace hanya ce ya nema mata wata malaba ya laɓe a kanta don ya ci aiki da ita saboda wannan ra'ayin su wani saboda son zuciya kenan wannan bawan Allah Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mamu in san duniya ne in san ɗaukaka ne yasa malami ko ɗalibin ilimi yake barin aiki da ayoyin Allah ko wanda ke rike da addini yake sakin wannan rukun da ya da addini ya koma yana shirme yana shagoliya Allah subhanahu wataala ya ce walau shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun daga darajar shi akan wannan ayoyin da wannan ilimin da muka bashi saboda Allah subhanahu wataala yana daga darajar mutane ne da abu biyu da imani da kuma ilimi Allah subhanahu wataala yana cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wataala yana daukaka wa'anda suka yi imani daga cikin ku da kuma wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi darajoji a cikin aljanna tun a nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala yana daga darajarsu Allah subhanahu wa ta'ala yana bambanta su a cikin mutane suna kasancewa waliyan Allah ne suna kasancewa su ne bayu na Allah shi yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce man rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwab lau aqsama ala Allah labar ba mamaki wani mutum wanda yake kanshi bicici bai da lokacin da zai tsaya ya shata kanshi tsaban lamuran duniya sun mushi yawa ko tsaban talauci kayan shi suna cike da kura madufu'in bil abwa wa irin wa'anda ake rehe makowa wanda in ya kwankwasa gidanka aka ce yana ma sallama sai ka ce ma yaro sai ka ce mushi kwana nake ko kuma in ka gan shi bakin kowa sai ka ja kowa ka kare irin waɗannan mutanen manzo Allah ce lau aqsama ala Allah labar da zai rance da Allah subhanahu wataala da Allah subhanahu wataala ya barantar da shi da zai rance ba lokacin damuna ba ya ce yanzu ruwan sama za su sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sai ruwan sama sun sauka saboda Allah subhanahu wataala ya barantar da shi saboda imanin da yake daga Allah subhanahu wataala kenan ka gani karshen ɗaukaka daraja kenan a ce idan mutum ya rance akan abun da ba lokacin shi ba idan ya rance kan wannan abun sai ya waru to Allah subhanahu wataala sai ya afkar da wannan abun ya waru saboda darajar wani su ne bayan Allah wanda Allah subhanahu wataala ke cewa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a cikin hadisul qudsi Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi so bawa ya kusance shi da shi kamar ya rike abinda Allah ya farlanta mashi bayan wannan kuma babu abinda ke kusantar da bawa ga Allah subhanahu wata'ala kamar ya kara da nafifi Allah subhanahu wata'ala ce idan bawa ya kasance haka nan to Allah subhanahu wata'ala zai so shi kuma idan Allah ya so shi zai kasance shine jin shi zai kasance shine ganin shi zai kasance shi ne hannun shi zai kasance shi ne kawon shi zai kasance shi ne komi na shi tun a duniya kenan wanda ya kasance allah subhanahu wa ta'ala shi ne dukkan wani moci na shi ƙarshen samun ɗaukaka kenan saboda allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa barin shi ya kunyata ba kenan wannan ke nuna mun wannan bawa allah ko kuma bayan allah malamai da ɗaliban ilimi in ɗaukaka suke so to bai bukatar sai sun bar addininsu bai bukatar sai sun bi son zuciyarsu a'a a haka nan Allah subhanahu wata'ala idan suka yi riko da wannan addinin suka yi imani suka gaskanta Allah subhanahu wata'ala ya gayi cewa yana daga darajar masu imani da kuma wa'anda ya ba ilimi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laushi ina rafa'ana biya ya kasance warkon shi ya ware biya ya kasance daga cikin masu tsoron Allah amma kuma ya koma daga cikin fasikai Allah subhanahu wata'ala yi man sani ya kasance kullum yana cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya mutanabi na ranar gobe alkiyama na shiga gidan aljanna amma saboda san duniya ko kuma saboda san ran shi sai ya waye gari yana cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala ya mu alƙawarin azaba ranar gobe alkiyama ba mamaki ya kasance cikin ahlus sunna amma saboda san zuciya da bin ra'ayin shi ya koma cikin 'yan bin san zuciya ya koma cikin 'yan bid'a kenan wannan ke nuna mu ya koyan uwa musulmi wannan zamani da muke ciki zamani ne wanda babu wanda ke cikin matsala ko babu wanda ke cikin tashin hankali kamar wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi ikon riko da addini kuma ya bashi ilimi in ma malami ne ko ɗalibin ilimi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa a ƙarshen zamani wani lokaci zai zo alƙabilu ala dinihi kalƙabilu ala jamma wanda yake riko da addinin shi to kamar wanda yake riko ne da kankashin wuta yau za ka gani mai riko da addini a cikin mutane shi ne ake gani ba kawai shi ne ake mai izgini shi ne ake cin mutuncin shi za ka ji duk inda aka ganka a cikin unguwar ustaz ba wai ana ce ma ustaz ba ne don kana ustaz ne a ana ma izgini ne duk inda ka je kana ganin abokanka a majalisarku abokanka na yarinta abokanka na wajen aiki a ko'ina za ka gani suna ma izini to allah subhanahu wa ta'ala da manza allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mu cewa irin wannan lokacin zai zo kenan da haka babu abin da ɗalibin ilimi yake bukata ko mai riko da addini kamar roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuciyar shi ya tabbatar da ɗawowan shi akan wannan addini Allah subhanahu wata'ala ce mun ba shi ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi amma mu yayi da wannan ilimi akula da ilal ard wa tab'a hawa sai ya dawwama ya tsayar da kanshi a cikin ƙasa kuma ya bi son zuciye shi Allah subhanahu wata'ala da ya tashi masalta shi ya tashi nuna daga girman da yake da na ilimi daga girman da yake da na imani Allah subhanahu wata'ala sai ya masalta shi da mafi munin halitta ko a cikin dabbobi ya ce ba matsalu ga matsalin kan misalin shi kawon misalin kare in ta hamil alaihi yalhas au ta turku yalhas kare ko da ka niye shi da wani abu na abinci ko abin sha ko baka niye shi da shi ba za ka gani yana yi ta zallo da bakin shi yana hiddo harshe allah subhanahu wataala ya ce misalin wanda wanda yake yin ilimi wanda allah subhanahu wataala yake ba shi dama ya yi imani ya dinga riko da addini amma kuma ya bar wannan addinin saboda wani abu na duniya ya ce misalin shi shine misalin kare da haka kenan muna bukata a kullum mu yi ta yawaita wannan addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala din Allah subhanahu wataala ya zalunci wanga bawan da ya shafa shi ko da ya masalta shi da ya kamanta shi da kare a'a wallahi Allah subhanahu wataala bai zalunce shi ba Allah subhanahu wataala ya saka mishi da abu mara kyau ne maimakon ya saka mishi da abu mai kyau a'a Allah subhanahu wataala bai yi mishi wannan ba Allah subhanahu wataala karancin shi da girman shi da rahaman shi sun yawaita sun yi yawa da a ce ya saka mu bawon shi da wannan amma wannan bawon shi ne sai makanshi wannan saboda shi Allah subhanahu ta'ala yana sakawa ne akan aiki da kyaukyawa da kyaukyawa bal yana rubanyawa so goma kuma yana rubanyawa fiye da haka nan ga wanda ya ga dama Allah subhanahu ta'ala na cewa ladina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum wa'anda suka shiriya suka bi shiriya Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala zai kara musu shiriya kuma ya kara musu jin tsoron shi kenan wannan ke nuna mamu wannan bawan Allah ko kuma duk wani wanda zai bi hanya irin tashi ta ya zage daga ayoyin Allah subhanahu wataala ya bar ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya bar ruko da addinin da ya tashi ya ware ruko da shi ya juya baya to Allah subhanahu wataala ya fa- ya kamanta shi da kare kuma wannan adalci ne kuma ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wataala zai mushi azaba ta ina ne ya zo ma kanshi da wannan shine ya zo ma kanshi wannan da kanshi saboda ya bi son zuciyar shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mu wattaba hawa ya bi son zuciyar shi Allah subhanahu wataala ya ce fa qabawu nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna dan bima akhlafu Allah kenan wannan ke nuna mafi yawanci Allah subhanahu wataala yana yin azaba ne idan an saba mashi idan an kibul dokokin shi wannan bawan Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi kuma Allah subhanahu wataala ya tura shi ya kira wasu mutane amma sai ya bi son zuciyar shi ya bi son zuciyar shi ya je ya bi son duniya waɗannan mutanen suka bashi wani abu ya je ya bi wannan abun ya bar wannan kiran ya manta waɗannan ayoyin da ya yi kenan wannan ke nuna mu yi shi ne da ya yi san zuciyar shi ne da ya Allah subhanahu wataala ya mushi wannan azab kamar a wani wajen Allah subhanahu wataala yake gaya wa yana cewa wallahu arkasa dan mi bima kasar Allah subhanahu wataala ya sa su sun wada a cikin kurakurai sun wada a cikin bata sun bar shari'ar da suka ware neman yin aiki da ita saboda mi saboda ayyukan da suka aikata na zunubi kenan wannan ke nuna mu ya kuwa kuwa waɗannan al'amurra ne wanda suna buƙatar mu dinga tunawa da su a kodayaushe kasancewa kodayaushe kana zuwa wajen karatu to kana buƙatar kullum ka dinga roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da kai kasancewa kana roƙo da addinin Allah subhanahu wata'ala to kana buƙatar kullum ka dinga roƙon Allah ya tabbatar da kai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a wani hadisi yake cewa ba mamaki ɗayan kuwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar aw bi amali ahlin janna zai dinga aiki irin aiki ɗan aljanna hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dira sai ya kai tsakanin shi da shiga aljanna sai zira'i dai fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhulha sai ya kasance yana aiki irin na aljanna ba mamaki tsakanin shi da shiga aljanna bai wuce zira'i dai ba amma sai ya koma aiki irin aiki na 'yan wuta Allah subhanahu wata'ala yi man tsari sai ya shiga wannan wutai wani kuma zai kasance yana aiki irin na 'yan wuta Allah subhanahu manzo Allah ya ce sai ya kai tsakanin shi da shiga wuta bai wuce zira'i ɗai ba amma sai ya koma aiki irin na 'yan aljanna kuma ya shiga aljanna misalin haka yana da yawa a cikin addini wani sahabi ya yi shahada a wajen yaƙi sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka zo suna cewa wane ya yi shahada wane ya yi shahada manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bai yi shahada ƙarshe wa'anda suka yi suka dinga bibiyan mutane a cikin yaƙi manzan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hangar da shi cewa wannan bawan na Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ake yaƙi an soke shi da wuka an yi mishi rauni zai wannan raunin yasa ya kasa hakuri ya ji wannan raɗin ya rasu ya zago wuka daga hannun shi ya caka ma kanshi ya kashe kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya gai ya ce wanda ya kashe kanshi da wani abu za a yi mai azaba ranar gobe kiyama da wannan abun da ya kashe kanshi dan wannan bawan Allah bai yi shahada ba wani kuma suka zo su shi ma an kashe shi a wajen yaki suka zo suna yi ta fulanun shahid fulanun shahid wani yayi shahada wani yayi shahada nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a'a inni ra'aytuhu fi an-nari fi aba'atin ghalla lalle ni na gane shi a cikin wuta saboda wata abaya saboda wata riga da ya dauke ta kayan araba ganima a cikin wannan ganima da ya yi hakuri aka raba yana da kaso a ciki amma kayan araba ya dauka wannan misali biyu kenan na wa'anda sun kasance da imani sun kasance sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ya kasance ba mai kyawu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na daga cikin mutanen da suka gabace mu wanda wani mutum mai ya kasance ya kashe mutum 100 ba dai sai ya hito yana neman ya tuba ya zo a wani gari ya iske wani bawan Allah ya ce mishi ga abin da nayi ga layin da nayi ina so in tuba ya ce mishi a kai babu tuba gare ka saboda wannan da aka gwada mishi ba mai cikakken mai ilimi ba ne ya sa rigar malinta ne yana yi tabautar shi amma ba cikakken mai ilimi ba ne sai ya karasa da wannan bawan allah ya cike mutum ɗari daga nan aka gaya mashi ga wani gari inda zai je can ma akwai wasu malamai ya je can ya tuba ya kama hanya zai ta yi a wannan gari sai ya rasu mala'iku suka sauko na azaba mala'ikun rama suka sauko dukkansu kowa na neman shi zai tare shi saboda mala'ikun rama suna ganin ya kama hanyar tuba kenan yana da hanyar tuba Allah subhanahu wata'ala kuma ya gani cewa duk laihin da bawa yayi idan ya tuba ka hanyar mutu Allah subhanahu wata'ala yana karban tuban shi su kuma mala'ikun azaba sun sauko su tare da shi saboda aika aikan da yi na kashe mutum ɗari Allah subhanahu wata'ala ya turo musu mala'ika wannan mala'ikan ya musu hukunci ya ce su auna su gani ina yayi kusa gare shi idan inda za ya tahiya yayi kusa to mala'ikun rahama su tai da shi idan kuma inda ya baro shi ya kusa gare shi mala'ikun azaba su tai da shi Allah subhanahu wata'ala ya sani amma da hikimar shi dan ya turo wannan mala'ikun su yi hukunci ya turo su suka yi wannan hukuncin karshe mala'ikun rahama suka ɗauki wannan bawan suka tai da shi kenan wannan ke nuna mamu mutum yana iya kasancewa mumini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai a hadisin da muka karanta warko mutum yana iya wayar gari yana mai imani amma kuma ya mareci gari yana kafin ko kuma ya mareci gari yana mai imani ya wayi gari yana kafin tun a zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam to balle a zamanin mu yanzu kenan wannan ke nuna mana muna buƙatar wannan addu'a fiye da wa'anda suka gabace mu mu sani ya ku ƴan uwa ɗaliban ilimi da masu sauraron karatu to mu kasance masu taimakon Allah subhanahu ta'ala mu kasance masu kira ga addinin Allah subhanahu ta'ala kan mu ja baya akan abin da muke mu yi tsaye idan ya kasance lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai almurabitun wa'anda suke yin suke tsaye bisa duci suna kare masu yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa'anda manzo Allah sallallahu yake sawa a iyakoki na shigowa garin Madina idan ya kasance a wannan lokacin masu santinar kenan suna kare musulmi idan ya kasance a wannan lokacin akwai su to yanzu babu wa'anda ke da wannan matsayin kamar ɗaliban ilimi da masu riko da addini saboda yanzu su ne sojoji na Allah su ne wa'anda suke bukatar su yi tsaye balle ma a wannan zamani su yaƙi duk wani fitintunu duk wani sabon Allah subhanahu wata'ala da yi yawa a cikin gari ya dace su yi tsaye su kau da kansu da duk zagin da za a musu su kau da kansu da duk musgunawar da za a yi musu su yi tsaye su kasance kamar waɗannan sozawa wa'anda suka yi to da dukiyarsu da wukatansu suka yi yaƙi da har wannan addinin ya zo mamu kamar yadda muka kasance a yanzu ya dace su yi kokari su sa kowa ko ba su iya sa kowa ba saboda Allah subhanahu wataala ya gaya manzan shi cewa shine mai shiryawa shi karan kan kanshi manzan Allah mai kira ne Allah ne ke shiryawa kenan ya dace su tashi su yi kira su tabbatar da duk inda ya dace su kira sun kira kuma su tabbatar da duk inda ya dace su yi nasiha sun yi nasiha su tabbatar da duk inda ya dace su yi wa'azi sun yi wa'azi su sani cewa karshe mai kyau na jiransu su sani cewa babu wanda zai ma al'umma gata a yanzu kamar su babu wanda zai ma al'umma gata yanzu kamar ma'abuta ilimi da masu riko da addinin Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala yana san ko azaba ne ta hanyar saban shi da ake kenan suwa za su yi kokarin karantar da mutane suwa za su yi kokarin nuna mutane wannan sako ne wannan kaza ne su bari ɗaliban ilimi ne amma kayin wannan bayan su sun yi aiki da abin da suka karanta kuma suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da su zarre da wani hadisi hadisin Nu'man bin Bashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mun wani misali misali wanda duk wani mai hankali yana fahimtar wannan misali yace matalul qa'im ala hududillahi wal waqi fiha hadisin imam muslim ya yi tar da shi yake cewa misalin wanda ke tsaye akan dokokin Allah subhanahu wataala be keta su bai barin bai saba ma Allah subhanahu wataala yana ke dokokin da Allah subhanahu wataala ya shirya da misalin yace wal waqi fiha da wanda yake afkawa a ciki wanda duk abin da ya tare gaban shi ya raya mashi aikatawa zai amma suna rayuwa a cikin wani waje suna rayuwa a gari guda suna rayuwa a gida guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga masal qaumin istahamu ala safinati kamar misalin wasu mutane ne suka tattara kudi suka sai jirgin ruwa yace fa asaba ba'dahum asfalaha wa asaba ba'dahum a'la au kama qala sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin waɗannan mutanen suka samu saman wannan jirgin ruwa wasu kuma suka samu kasan jirgin ruwa sai suka kasance wa'anda ke kasa suna can kasa ne sosai idan suka so ruwa sai sun yi sama kin nasu kwalin ruwa su kai da su sai wasu daga cikin suka ce lau'anna harafna nasibana ina ma mu huda kasanmu tun da kasa suke suka ce ina ma mu huda kasanmu mu dinga ibar ruwa ta nan ba sai mun hau sama ba mun cuta mu wa'anda ke sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun bar su saboda sanin mu ne jirgin ruwa ko huda karama gare shi ruwa na shi ruwa me yake yi nicewa zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sun bar wannan mutanen in suka bar su suka aikata abin da suka yi niyya to za su halaka baki dai wannan babu shakku a cikin shi za su halaka baki dai saboda jirgin za ta wada su nice ya ce wa in akhadhu bi aidihim najaw wa najaw jami'an idan suka yi riko da hannuwansu suka yi riko da hannuwan wa'annan mutane suka hana su aikata wannan abun da suka yi niyya to za su cira baki ɗayansu amma kuma idan suka bar su baki ɗayansu za su halaka a cikin wannan jirgin don haka yau rayuwar da muke yi muna rayuwa ne baki ɗayanmu tare da 'yan uwa baki ɗaya da kai da allah subhanahu wata'ala ya datar da kai kake zuwa sauraron karatu kake neman ilimi kuma kake riko da addinin allah kake kokarin kare bin dokokin Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya umarni da wanda yake sama Allah subhanahu ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali baki ɗaya mu muna rayuwa ne a cikin jirgin ruwa guda yanzu ya rage gare mu mu tashi mu kama hannuwan wa'anda suke keta suke keta dokokin Allah subhanahu ta'ala ko kuma mu bar su su halaka kuma mu ma baki ɗaya mu halaka saboda Allah subhanahu wata'ala idan ya tashi saukar da musiba bai tsami masu laifi ya ce su kadai zai yi ma Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wadda ba za ta shayi wa'anda suka yi zaluncin bane su kadai a'a za ta shaye ku ne baki ɗaya kenan da haka wannan misali ne wanda duk wani mai hankali idan ya karanta shi zai ga eh lalle tabbas haka nan tabbas rayuwar da muke muna yin ta ne a cikin wuri guda a cikin gari guda da aka kasancewa ka ga ana yi ka dinga zargi ka dinga to dole kai ma ka tashi ka bada gudunmuwarka manzo Allah sallallahu ba dan komi ba Allah subhanahu wataala yayyabu wannan umma saboda me yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda suna hani da aiki wanda yake mai kyau kuma suna hani da aiki wanda yake ba mai kyau ba sannan balle ma ɗaliban ilimi wannan nauyi ne wanda yake babba a gare mu yau abubuwa da yawa suna waruwa sannan babu wanda ke da nauyin ƙoƙarin mai da mutane bisa hanya ƙoƙarin kiran mutane bisa hanya Allah ƙoƙarin kiran mutane akan su kare dokokin Allah subhanahu wata'ala su bi su kamar ɗalibin ilimi da wanda ke yawan zuwa sauraron karatu kenan in mun riko mun riko da waɗannan hannuwan mutanen to za mu cira baki dai in kuma muka sake su to baki ɗayan mu ne za mu halaka kuma a nan ƙarshen kalma ta taso abin da muka karanta na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana سبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اصل لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخره التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم اتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم لا قابل لما بصرت ولا باسط لما قبضت اللهم بسط لنا من خيراتك وبركاتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله رانا يتيو مالا زي داو za a ci gaba da tafsiri kamar yadda aka saba